أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تاتي لنا بالزبر muna cikin wannan sura a ƙarshenta suratul kahfi wanda mun ji labarin haɗuwa annabi Musa ibn Imran da Imam Khadir a wajen Sakhra a Majma'ul Bahrain a inda suka kulla alaka ta tafiya Imam Khadir ya sa sharadi duk abin da ka gani kakka tambaye ni suna cikin tafiya a cikin jirgin ruwa yaga Imam Khadir ya dauki gatari ya faskara falantin jirgi guda ya ce a ƙaraƙata ha litubrik alaha yanzu za ka huda jirgin nan don ka nutsar da masu jirgi da tsajji ta shi al'imra ka zo da abu musu sai ce menene haka ba na ce abin magana ba sai ce la tu'akhidni bima nasi wala turhiqni min amri usra wannan mantuwa ce ana nan suna cikin tafiya suka haɗu da yara suna wasa sai ya jibi ƙaramin yaro mafi kyau mafi wayau da hankali sai ya kashe shi sai annabi musa ya kasa haƙuri ya ce a ƙatalta nafsan zakiyatan da zairi nafs za ka kashe rai ba don ta kashe wata rai ba laƙar ji ita shai'an nukura ka zo da abin da yake babban abu musu sai ya ce a alam aqul innaka lan tastati'a ma isabra to nan ne sai ce in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni in na ƙara tambaya ta uku to mu rabu kad balamta min ladunni udra ka kama uzuri na kama ni saboda na yi laifi haku da suka je garin antakiya suka nemi ciyarwa ba ba su ba akan hanya suka katanga za ta faɗi a lokacin annabi imamu qadir sai ta da katangar sai annabi musa ya ce laushita lattakhatta alaihi ajra ina ma dai a ce su biya ka wahalar da kan masu sai ce ai na ce gaban magana to tun da ba ka barin magana hadha firaqu baini wa baini to yanzu rakuwa ta zo ƙarshe tsakanina da kai amma duk da ka kasa hakuri saƙonabbi'uka bitawili ma lam tastati alayhi sabra zan baka labarin abunda ka kasa hankurewa to na a gurguje shaykhul islam wa sa'adatul anam wala shaykh ibrahim ya radiyallahu anhu yace shi annabi musa annabin allah ne mursali min ulil azmi min ar-rusul yau an ce fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina mun bashi rahama daga wajenmu shine mun bashi walittaka da ma'ariba to yau ana so ya sha karatu to ashe wai karatun da imamu khadiru zai ma annabi musa na rayuwar shi lokacin da aka haifi annabi musa an jefa shi cikin akwati aka jefa a cikin gulbin nil waye hana gulbin a akwatin nan ya luce Allah to shine da aka shiga cikin jirgin ruwa yana so ya yi ma annabi Musa tarihin rayuwa ta sai ya dauko gatari sai ya kama faskar falanken jirgi sai annabi Musa na kai kai kai kai kan mu luce kan mu luce sai ya ce Musa haba Musa, sadda aka jefa ka a cikin akwati kana jariri a gurbin Nil, kana cikin rauni, Allah da bai bari kan nuce ba sai yau bayan ƙarfinka ya kawo dan dai fal a falanke guda na jirgi za ka nuce Allah da ya tsare ka a jirgi a akwati a cikin gulbi yana iya tsare ka a wannan jirgi sadda ya kashe wannan mutum lokacin da Hadiru ya kashe wannan bawan Allah ya haɗu da shi akan hanya sai annabi Musa ya mai musu sai ce haba annabi Musa kai ma adalci ni ƙaramin yaro da bai balaga na kashe ba kai ko baligi mukallafi ka kashe lokacin da ya kashe ba gifte kawa kazahu Musa faqada alai sai ce kai da ka kashe babban kwarai ba a yi magana ba sai ni mai ɗan yaro lokacin da ya tada katanga sai ya ce ka ce a biya ka sai ya ce kai sadda ka bude ma iyan annabi shu'aibu rijiya an biya ka lokacin da za a je madiyana ka ɗauki marihin rijiyar da mutum arba'in ke iya ɗauka shi ka ba su ruwa aka ce a biya ka ce a ka yi don allah to ka yi ni son lada ya ga yana ba annabi musa labarin rayuwar shi tun yana cikin akwati an jefa shi a gulbi fir'auna ya cinci akwatin farta katsahu alu fir'auna ya kuna lahum aduwan wa hazna da sadda ya kashe bakibbe da sadda warada ma a madiyana waje da alayhi ummatin minan nasi ya sukun waje da min duni himamra a tani ta gudan kala ma kuma kala ta la nasbi hatta yasirar ri'a وأبونا شيخ كبير فسقى لهما وسقى لهما أيضا الله يوسف ثم تولى إلى الظل فقال إني لما أنزلت إلي من خير كبير to kai ma ka yi don Allah ni ma ka bari ni don Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ina ma dai Musa ibn Imran ya yi hakuri ya jure ya ci gaba da hakurin tafiya da Khadiru da mun samu karatu mai yawa amma bakin na aka tsaya to shi ne ce amma safinatu amma jirgin ruwa wanda muka shiga ba mu da kudin jirgi aka ce za a ɗauke mu kyauta fakanat limasakina wannan jirgin na wasu miskinai ne guda goma idan kana son ka gane miskinai goma sai ka koma tafsirin jalalaini amma ka ɗiba hashi usawi Imamu Sawi ya ce akwai gurgu, akwai kuturu, akwai makahu, akwai mai ido guda, akwai mai albaras, akwai mahaukaci, duk sai da Sawi ya zana guda goma, duk su goma gaba ɗaya ba lafiyayye. Na goma sai ce shi kuma kumama ne, yau lafiya gobe ciwo. To shi ne Allah ya ce to wanga jirgi dai duk yana ɗauke da marasa lafiya ciki ne. Daga gurgu sai makaho sai mai ido guda sai mai tabuwa sai wanda yake bebe bai iya magana sai kuma ma don haka bakarat wannan jirgi limasakin na wasu miskinai ne guda goma ya'maluna bil bahar suna aiki a wannan gulbi da ke iyaka da su kana masakin wasu bayan Allah ne ya'maluna bil bahar suna aiki a gulbi ma indahum illa hadhihi safina ba su da wata harka in ba wannan jirgin ba da ita suka ci da ita suka sha da ita suka rayuwa to sai Allah ya yi ma imamu Khadiru kashfi wani sarki zai zo ya rika kwacin jiragen ruwa duk jirgin da Allah ya lau ya koma na masarauta duk lafiyayyen jirgi na masarauta ne to amma in ya ga jirgi da aibi bai so to shine imamu Khadir yamma jirgin alama da shaida na koda sarki mai karfin mulki ya ga dai sai a ce wanga masarauta ba ta so sai a ban musu abonsu su rika neman abinci da kayan su to shi ne yace fa arad sai na so an aibaha in aibanta ta amma ba wai aibantawa ta dame ne ba wa kana wara'ahum malikun akwai wani sarki mai karfin mulki wara'ahum a gaban su alwara'u min al'adadad tana cikin adadad tana gaba tana baya wara baya ga larabci kuma yana zuwa wara gaba don haka wakana wara'ahu ai amamahum malikun anan gaban su za su ci karo da wani sarki sarkin na can gaban su ya ga nan ba bayan su ba ya hudu kullu safinatin yana kwace jirage salihatin lafiyayya gasbar ta hanyar kwace da ƙarfin mulki kana amamuhum malikun akwai wani basarake za su ci karo da shi idan ra'a safinatan salihatan idan ya ga jirgi mai kyau lafiyayye ya sabaha sai ya kwace ya ce masarauta ta ce wa idan ra'a fiha fasada amma in ya ganta da aibi taraka ha sai ya ce masarauta ba ta sun jirgi mai aibi fakala al-qadiru hadha al Hadiru na da gatari sai ya balle allo guda na jirgin. Alan mara almaliku safina da sarki ya ga jirgin an balle mata allo guda ra'aha ma'iba sai ga wani tana da aiki. Wata raka halahu sai ya ce masu ga jirgin su jaya su jaye kazantar su ba su. Alan ma jawazu mahallal maliki da suka wuce wajen sarki mai kwatan jirage raddu safina ta sai suka mai da jirgin nan ala halatiha yadda take wa baqiyan lahum kuma tawwan zuba kwace hada maqsudul qadir ceto ne imam qadir yayi na wayannan masakan guda goma da an kwace jirgin nan an karya su an halaka su to kaga wannan ba zalunci bane taimako su wa ammal gulam amma yaro da kaggana kashi bakana abawahu uwaye shi sun zamo mu'minai ne masu imani da Allah bakashina sai muka ji tsoro da ni da ubangiji na Allah an yurhika huma tugyan kada ya tilasta masu yin shishigi wa kufran da kafirce mu Allah wannan yaro da Khadiru ya kashe karamin yaro ne amma shi Khadiru yana diba goshi ne ra'a alayhi tafi al-kufri sai ga sitam na cewa haza kafir wannan kafiri ne uwaye ne musulmai idan ya girma da da uba ba kyau da da uba ba kyau to idan yaron nan ya girma zai koya ma uwaye ne shirka ya koya musu kafirci da Allah tabaraka wa ta'ala to lokacin da ya ga wannan wa abawahu yuhibbanihi hubban iyayen shi na so ne kwarai ashiyal qadir imam qadir na tsoron an yartadda shiridda ya sababi idan neman yardaddar su haka talahu sai ya kashe yaron nan dan kai ya girma ya je bu uwayen shi wuta da abashi ya kai su wuta da shi a kashe shi su shiga aljanna wani a kashe shi su tsira su shiga aljanna don haka fakana abawahu muminai ne iyayen shi muminai ne guda biyu fahashi na muna tsoron an yi rihika huma guyana kada ya tilasta masu shishigi wa kufran da kafurci farar na sai muka so da ni da Allah an yi bidila huma ko an yi bidila huma rabbu huma ubangijinsu ya musanyo masu khairan minhu fiye da wannan yaro da muka kashe ya ba su ɗan da yake a an yubdila huma rabbuhuma ubangijinsu ya musanyo masu hairan minu wanda yake ya fi ɗan da aka kashe wa zakatan ya fi shi tsarki wa aqraba rahma kuma ya fi shi tsare zumunta to shine dalilin kashe shi wa ammal jidar amma wannan bango da zai faɗi na tada shi fakana li gulamaini wannan bangon na marayu ne guda biyu yatimaini fil madinati marayu biyu ne a cikin wannan gari na Intakiya a garin Intakiya akwai marayu guda biyu wa kana tahtahu kanzun lahuma akwai wata taska da aka koye masu a ƙarƙashin wannan bango wa kana abuhuma uban marayun nan ya zama salihan na kirki na kwarai amila lahuma ma amila yayi aikin da yayi na neman lada li salahi abihi ma saboda baban su na kwarai an ce ba baban su an na kwarai din ba ba kakansu ba ba baban kakansu ba a'a kakan kakan kakansu annal kwarai aljabtu salih kakansu na bakwai shi as-salihi mumini waliyin Allah to shi ne suka ce albarkar kakansu mai lamba ta bakwai kaga ashe ana cin albarkar kakanni kenan to dan haka wa kana abuhuma a wata ruwaya al-tibtu salih kakansu na bakwai ya zamo salihan na kwarai amina lauma yayi aiki saboda su ma amina aikin da yayi li salahi abihi ma koko khadiru ya basu ta da katanga dan kirkin ubansu fara da rabbuka ubangijinka ya so an yi buluga a shuddahuma su kai matuƙar ƙarfinsu idan ƙarfinsu ya kawo wa ya sai su toro su fitar da kanzahuma taskan nan da babansu ya ɓoye masu to taskan nan wani allo ne yana ɗauke da sunayen Allah da sunayen manzan Allah wani ne ji an ce wa kana ta tahu kanzun lahuma sai ce zinari azurka diamond imamu sawi a tafsirin shi ya ce kanzun lahuma wani allo ne mai kyau na gaci ya rubuta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir muhammadun rasulullah wallazina ma'ahu ashidda shi ya rubuta ya koye ma'ana iyan iyan iyalai in sun ga wannan allo su gane shi musulmi ne su ma su yi musulunci to shi ne ƙur'ani ya ce to mu ko duk gidan da an da kalmar shahada la ilaha illallah muhammadu rasulullah wannan gida ne mai girma a wajenmu gida ne mai martaba shi wanda ya rubuta shi ma waliyin Allah ne wa kana abu ma salihan saboda yana son manzon Allah to kuma sai aka tsinka yadda hajiru taska gidan sai ya aiki ya tada katanga to Allah ya ce muna son marayun nan guda biyu yastakhrija su ƙoƙarin fitar da kan zahuma abin da aka ɓoye musu na taska rahmatan min rabbika wannan abu da nayi duk rahama ne daga ubangijinka hadha huwa at-tawil al-akhir wannan shine tawili da ƙarshe wa ma fa'altuhu abin da na aikata ban aikata shi ba an amri daga son raina ba ni nayi abin da ka ga nayi ba halar Allah ta saniyan abin da nayi a daidai wannan watan mu Sheikh Muhammad Balarabe Musau radiyallahu ta'ala anhu yana nan a cikin tafsiran shi daidai suratul kafi a wannan aya yace malamai na zahiri ba su san aikin waliyan Allah bane duk abin da Imam Hadiru yayi ba irin yadda aka zato bane tasarrufi ne cewa ya balle ya huda jirgi ba gatari ya dauko ba kamar mai fuskare gam gam gam ya ce ba irin haka nan bane shi imamu hadiru da zuciyar shi yadda yana son wannan falankin ya cire da zuciyar shi ta yana son ya cire kawai sun sai ya cire kuma ruwan sun fita shigowa Da haka ga ya hude ba falankin allo kuma ruwa ba su shigowa kaga tasarrufi yace wajen yaro cewa ya bayyan kan rago waliyin Allah mumini mai imani gare ne ya za a yabartar da ɗan adam ya yanke. Kaga baiwa, saboda min adil zalika katanna ala bani Isra'ila, annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fa ka annama qatala an-nas jami'a wa man ahyaha fa ka annama ahya an-nas jami'a to ya za a yi a kwantar da mutum a yanke shi wasu na cewa wai ya sadu ko biya fille mai wasu na cewa a'a ya tambala kai da ya gaban go har ya wace shi balarabe ya ce a'a da suka yi ido biyu da yaron shi imamu hadiru ga goshin yaron sai ga haza kafi wannan kafuri ne sai ji yana son yaron ya rasu yanzu ga zuciya shi sai ji yana son yaron ya rasu nan take kawai su sai yaron ya kama suwa sai ya faɗi ya mutu ba magana wuƙa ko adda ko wani buga shi a ce yana son ya mutu sai ya mutu ya ce to abun mamaki katanga mai tsawon ƙafa ɗari katangar ƙasa mai tsawon ƙafa ɗari a ce wai ta ƙasa ta rikito za ta faɗo ɗan adam ya sa hannu ya tare wannan ɗan adam ko ba san wuce da yana ya tare ta ko cikin adawa ke na ya tare ta in ya tara nan can dungulewa zai. to ya hadiru zai iya tara katanga ya hana ta tawado ta rikito fa sai ce ta koma to shi ma nan shobalarabe ya ce da ya ga katanga ta sun koyo tana so ta kai ƙasa ga rai ne ga zuciyar shi ga ruhin shi sai ya ce Allah katangan nan ta koma daidai kawai sai katanga ta koma daidai ta fasa faduwar ta koma kyan ba ta motsi ba ta mutakita to sai annabi Musa ya gano a katangan nan faduwa za ta kuma an hana ta faduwa laushita lattakatta alayya ajra kace a biya mu to shine sai ce hadha firaqu baini wa bainika to bayani yace wa ma fa'altuhu an amri duk wannan abu da kaga nayi guda uku ba daga gare ni bane shehu yace al jawab jawabi ya kafi minhu hadha wannan jawabi ya mai ganin kamar yayi kuskure ko ya sabi Allah ko ya saba wa shari'a to ya ce ma daga ƙarshe wa ma fa'altuhu an amri wannan abu ba daga son zuciya ta bane umarni ne daga Allah hada huwa jawab wannan iyakar jawabi ke inna ma fa'ala ma fa'ala bi amrillah yayi abun da yayi ne da umarnin Allah wa illa in ba dan Allah ya sa shi ba kaunu safinati limasakin zaman jirgi na miskinai wai da lam yakun fiha aibun in babu aibi gusi ba akwace la yajuzu fi shari'a ga shari'a bi halatta ba to la yajuzu fi shari'ati qal alwahiha cire farankin ta bi halatta ba wal gulamu sagir karamin yaro daga an yi ido biyu shi an hada ido da shi kawai sai aka ya sunkuya ya faɗi ya mutu kaunuhu ya alamu annahu sai ya kunu kafiran dan ya san zai zama kafiri la yajuzu lahu an yaqtulahu bai kamata ya kashe shi fa ana tawiluhu indi fa ana ni shaykhul islam wa sa'adatul anam maulana shaykh ibrahim yes fa ana ni tawiluhu indi fassara kashe yaro da fasa jirgin ruwa to tawilin shi indi wa ma fa'altuhu an amri wannan abu da nayi ba ni nayi ba ai kullu shay'in fa'alahu bi amrillah ko bi yayi shi da umarnin Allah wallahu Allah indahu amrun zahirun wa amrun batinun Allah yana da abin da an bayyane yana da abin da koyi akwai abin da Allah ke horo da shi a bayyane akwai abin da Allah ke horo da shi a koyi wannan biyu shi annabi zamani ya kunu hamilar shari'a shi an ɗauke da shari'a Allah wa hamilal haqiqa kuma shi ya dauke da haqiqa sanin Allah taratan wani lokaci ya hukuma bi shari'a annabi mursali zai yi hukunci da shari'a wa taratan ya hukuma bil amri al batil wani lokaci sai ya aiki da umarni na batil kama wa qa'alin nabiyyi kamar yadda ya auku ga annabi sallallahu alaihi wa sallam bil qadiyya a wata qadiyya allati qara'ana amsa wadda muka karanta jiya to nan allati qara'ana amsu ga wani alif nan in ka diba kasa sai ce la'alla hadhihi alqadiyya ila maganar da shehu yayi ta tarraka laha shehu fi qira'ati alhadith fil masjid ba cikin fi riyad tafsiri bane dan cewar da shehu yayi mun yi maganar hukuncin manzon Allah a ba'i fil qadiyyati allati qara'ana amsu karatunmu na jiya to babu wannan magana sai ce to yana yi wa karatun da shehu ke yi ne na sahihul bukhari a masallaci bayan azur aw fi darsin hadith ko a cikin darasin hadisi can wannan magana ne faqada fiha sai annabi ya hukunci wa jama'a baina zahir wal batin sai ya hada tsakanin zahiri da batini karatun yana da yawa to shine sai Khadiru yace zalika wannan tawil shi ne fassarar malam tastati alaihi sabran abinda ka kasa jurewa kai haƙuri a kan shi
ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه كل شيء سببا حتى فأتبع فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا
شيخ الإسلام وسعادة الأنام مولانا الشيخ إبراهيم نياس رضي الله عنه yace tajidu fi khitabil khadiri wannan magana ta imamu khadiru akwai wasu abubuwa masu ban mamaki kana awwalan da farko sai ce fa'arar an aibaha sai na so in aibanta jirgin nan wa zaliyan na biyu yace fa'aradna da ni da Allah sai muka so wa zalitan na uku sai yace fa'arada rabbuka ubangijinka yana so ya ƙunar munkirun masu musu na cewa inna hulan ma ƙala fa'arattu lokacin da ya fasa jirgi ya ce fa'arattu an a'iba ha huɗi mafi sirri a zuciyar shi sai ya ji wani kira daga Allah yana cewa an talmuridu la'ana an talmuridu la'ana ƙadiru kai ke son ka fasa jirgi ba ni ba ba a rattu an a'ibaha ina kake balle haka aibata jirgi an tal muridu la ana fata daraka to daga nan ne ga na biyu bai kala cewa fa a rattu ba sai sauri ya ce a radina ba a radina an yubdila huma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqrabu rahma fakila sai aka ce anta mushariki fi hadha fa Hadiru da ni da kai mu biyu ne ga rabu ga abdu fakharaja min al-amri sai ya fice daga lamarin ɗazu ya ce fa'arattu an mai faɗa fa'aradna an mai faɗa fakharaja min al-amri sai ya fice gaba ɗaya faƙala sai ce to daɗa fa'ara da rabbuka yanzu Allah na son fa'ara da rabbuka an yi bulga a shuddahuma wa yastakhrija kanzahuma wa min babil adabi in ko mun koma a wajen ladabi fal hadir hadir qala awwalan da farko ya ce fa aradtu an aibaha nayi niyyar yan aiban ta jirgin nan ya annahu la yajibu la yuhibbu an yusnida al aiba ila rabb bai son ya dangana aibi ga Allah don da fashe jirgi aibi ne to madadin ya ce Allah ya fashe jirgi sai ya ce ni na fashe هذا نقصان قل جيجي بناتي فاسنده الى نفسه sai dangana shi ga kanshi yace fa aradtu an aiba kama kala ibrahim yace annabi ibrahim al-khalil yace wa idha maridtu fa huwa yashfin idan nayi rashin lafiya Allah shi zai warkar da ni innal ladhi khalaqani fa huwa yahdini wallazi yut'imuni wa yasqini sai ce wa idza maridu kaga alladhi khalaqani ai ya dangana halitta shi ga Allah yace ya hadini yut'imuni yusqini to kyau yace yumuriduni Allah na sa mu rashin lahiya to bai son ya dangana mu ba abu ga Allah bai iya cewa yumuriduni sai yace wa idza maridutu idan nayi masassara ni ne rashin lahiya da kaina to shi Allah abun kwarai yake ba mugun abu ba fa huwa yashfini sai ya warkar da ni kaga lam yakul wa idza amradani fa huwa yashfini idan ya samu rashin lafiya shi zai warkar da ni ba lamma ra'a al marada sharran da ya ga rashin lafiya sharri ne asnadahu ila nafsihi sai fa makan shi sharri wa shifa'u khairan waraka kowa na son ta alkhairi ne asnadahu ila rabbihi sai kai ta wajen Allah wal qadiyatu thaniya da yace fa aradna لأن هذه القضية شي كما كشيارو جمع بين الشر والخير تا هذا أبو غا شر غا الخير ولن سيتي فأردنا ليكون الشر دان شر إلى الخضر يداو بخضر أتي شيء برنا شيء كشيارو والخير بعد رايي مي أمفاني شي كما الخير أمير شي إلى الرب غا الله والقضية الأخيرة khairun mahadun shi kuma cewa a raya marayu hatta ya buluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbika duk alkhairi ne to sai ce fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbika sai ce zalika wannan abubuwa guda uku da suka rikita ka tawilu shine fassarar malam tasdir alaihi sabran abinda baka iya jurewa kai hakuri a kan shi wa yasalunaka mutanen makka suna tambayar ka ya muhammad sallallahu alaihi wa sallam yau tambayar da suke maka an dil karnai suna son su ji labarin wani sarki da aka ce ma sarki dul karnai sarki iskandar sarki iskandar yana daga cikin mutanen ƙasar yama kuma an yi shi tsakanin annabi isa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan wucewa annabi isa kafin bayyana manzon allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin ne allah ya bayyanar da zulkarnaini in ji imamu sabuni a cikin sabon masu shi kuma mai fi riyadi tafsir shi ibrahim radiyallahu anhu yace zulkarnaini ismuhu al-iskandar sunan shi sarki iskandar walam yakun nabiyyan kuma ba annabi bane walaysa huwa iskandar misra kuma ba shi ne iskandar na misra ba hada iskandar qablahu wannan wani iskandar ne da ake kafin zuwa wannan shi dai iskandar sa'iqun wani mai yawo ne yana yawo a bayan ƙasa arabiyyun kuma balarabe ne daga mutanen ƙasar yaman musulmin yana gyaran al'umma duk garin da yace zai kira su su bi Allah in ba su bi Allah ba ya yaƙe su ya haɗa ganima ya raba mu mutane ya kara alladhi yabdu shehu radiyallahu anhu in ka ji shehu ya ce alladhi yabdu ya ka magana kenan ba tawazu ne sai ce alladhi yabdu ga abin da ke bayyana gare mu mu masu ilimin hakika da kuma sanin tarihi annahu dulqarnaini min ahli yaman insha Allah yana daga cikin mutanen yaman kamar yadda ibnu hajar al-asqalani ya faɗi a cikin fatul bari to shi ma shehu ya ce ya goyi bayan maganar ibnu hajar al-asqalani a cikin fatul bari cewa shi wannan dulkarnaini mutumin yaman ne li'anna halal yaman dan yan yaman humul ladina yattasimuna bil adwa da'ima su mutanen yaman su ne zaka ji ana dulkibli dulkarnaini duwayzan duwahiriya zu kaza duk yake mai dudu in kai bincika dan yaman to da haka tun da mun ka ji an ce dun karnai ne rududin na tawa da inda ya tasimuna suna sifantuwa bil azwa da sa masu kalmar zu zu da'ima kaga zul kifli dan yaman ne sai suna ce mai zul kifli iskandar sai suna ce mai zul karnaini dan haka zu zu zu kathirun fi ahli yaman zu da zu da zu tana da yawa a cikin mutanen yaman ko yas'alunaka kowa yas'alunaka suna tambayar ka an zilƙarnayi wai ka ba su labarin zilƙarnayi ba ko wani ilimi mai tsada kuma ba laifi mun faɗe shi nan dan filin shi ne wannan mai magana wannan magana a imamu dumairi ya kawo ta a littafin haiwan kitabul haiwan kitabul haiwan al-kubra yace da imamu qadir da zulƙarnayi ɗanya da ƙauna ne suna da zumunta mai ƙarfi. To shi uban zulƙarnaini, basarake ne, zulƙarnaini, basarake ne mai ƙarfin mulki yana karatun taurari. Sai ya diba ga wata tauraruwa nan za ta zo a lokaci kaza, shekara ta kaza, a wata kaza a sati kaza a dare kaza a cikin sa'a kaza idan mutum ya sadu da matar shi Allah zai ba shi ɗan da bai mutuwa hamada to sai shi zurɗar ne sai ya ce ma matar shi ina so ranar kaza a shekara ta kaza wata na kaza dare na kaza ki sanar da ni in sadu da ke idan na sadu da ke Allah zai ba mu dan da bai mutuwa shine zai zama qadiyu sai da ya mata wannan sirrin ashe kaunar tana gehenta kaunar tana gehenta ta ji ranar da sa'at da daren da watan da lokacin shikenan sai ta yi ƙoƙari ta ba ‘yan uwar maganin bacci don ta tashi su samu wannan nan. Ita kuma sai ta je ta gyara kanta, ta yi kwalliya ga mijinta, ita ƙaunar. Da ta yi kwalliya ga mijinta sai ya sami da ita a daidai wannan sa'a. A wannan sa'a sai aka samu cikin imamu Kadir. Don haka imamu Kadir bai mutuwa, saboda daidai wannan sa'a ne. shi kenan shi wannan basarake uban zurkarnai ne sai ya ce mata ce wance wance ya aka yi na ce ki ta da ni daidai lokacin da ake samun ɗan da mai mutuwa kin barkana ta ce hankali na ya ɗauku na sha abin da ya buge man hankali na yi ta barci ban ta da kai lokacin ba ya ce kin ci amana ta kin cuce ni shekara ta bakwai ina muraƙaba wannan lokacin ashe ba rabona ba ne sai ta ce to ƙilan ɗan uwata ƙaunata ta ji magana ita ta yi amfani da lokacin ko da aka kira ta ce i ni na ji na yi amfani da shi sai ce an samu matsala ita ce uwar wannan yaron wanda ba zai mutu ba to wannan ƙaunar ita ce uwar imamu khatiru to ita ya tana kuka sai ce bari kuka bari kuka akwai wani irin sa'a irin wanka ita kuma duk wanda ta haihi jariri zai yi mulkin da su ya mulki duniya gaba ɗaya sai ya ce bari in diba bari in diba sai ya diba taurari da ya diba sai ya ce mata ki kokari rana ita yau daidai lokaci kaza sa'a kaza milki kaza ki zo in sadu da ke Allah zai baki dan da duk sai ya game duniya to kaga ba za ta yi ta kwanta ba da lokacin yayi daren yayi sa'a tai sai ta tada mai gida sai ya sadu da ita yana saduwa da ita cikin daren sai Allah ya bata ɗa mai suna zulƙarnaini. Auna ta samu imamu Haddiru wanda har yanzu yana nan ya samu ma'ul hayati bai mutuwa. Saboda su sun kai aiki da lokacin. Ita kuma dan a yi mata maganin bakin ciki sai ce to kwantar da hankali ko da ɗanki zai mutu to sai ya mulki duniya gaba ɗaya. To sai ya sadu da ita daidai lokacin. yana saduwa da sai ta samu ciki sai ce wallahi wanga cikin naki sunan shi Iskandar sunan shi zulkan ne billahi da duk sai ya mutu duniya gaba ɗaya tun da mun kwarare hadiru Allah ya sa ba rabon mu bane rabon kaunan mu ne to mu ko yanzu mu adda duniya gaba ɗaya to wannan shine balya ibni balka Khadir sunan shi Balya ibn Balka Khadir Abul Abbas labarin shi yana da tsawo kuma gashi mu wuce amma dai mu tare na zulkarnain yanzu mu ci gaba da shi to shine yasalunaka suna tambayar ka an zulkarnain wane ne zulkarnain wani ka ce musu ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sa'atulu alaikum yanzu ko ina karanta muku zikiran minhu labarin zulkarnaini dan ni adda masaniya da labarin zulkarnaini yanzu jibrilu ya zo ya gaya mai inji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inna mu makkanna lahu fil ard Allah ya ce inna mu inji Allah makkanna lahu fil ard mun ba zulkarnaini dama cikakka fil ard a bayan ƙasa bita sahili sayri mun sauwake mai yin yawo da tafiya duk inda yake son zuwa duniya sai ya tafi wa atainahu mun bashi sababan sanadi min kulli shay'in na kowane abu yuhtaju ilayhi da ake nema gare shi to menene asbabul mulki nan ya ce wa atainahu min kulli shay'in sababan duk abin da zai sa a samu mulki to mun hada mun bashi idan ka diba muqaddama ta ibn khaldun yana cewa abubuwan da ke sa a samu mulki abu biyu ne almalu wal junud inda ibn khaldun yace abu biyu ne kawai almalu wal junud kudi kana da kudi sun yawa kana da sojoji da yara sun yawa to in ka bidi mulki kana iya samu almalu wal junud To kaga in za a ƙara mai sai a ce wannasu da taimakon Allah in Allah ya kaddara saboda akwai mai kuɗin da mataimakan kuma Allah ya hana mashi mulki. To amma idan ukun sun haɗu ga almalu ga aljundu ga annasru min Allah sai Allah ya taimaki mutum. To sai Allah ya ce wa atainahu mun ba zulkarnaini min kulli shay'in sababan hanyar da zai iya kaiwa ga kowane abu da yake so. mai sabatu tafasir yace ayyassarna lahu asbabal mulki mun sauke mai hanyar da ake kaiwa ga mulki was sultan da babbar sarauta wal fata mun hore mai yadda ake cin garuruwa wal umran da yadda ake gina birane wa atainahu mun bashi ma yuqtadu ilayhi duk abin da ake da bukata lil wusuli na saduwa ila garadihi ga bukata ta mulki min asbabil ilmi ka san ba a mulki sai da ilimi to wani ilimi da yake bukata to mun hore mai wannan ilimi wal qudra sannan mun bashi qudra mu adda qudra to yau mun ara mazul darnaini qudra din wat tasarruf sannan mun bashi tasarruf to dan haka inna Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mu ne makanna lahu fil ardi muka ba shi iko a cikin wannan ƙasa ta ku wa atainahu sababan muka ba shi iko da dama min kulli shay'in na kowane abu yuhtaju ilayhi da ake da bukata to yanzu zulkarnaini zai yi tafiya guda uku na'am zulkarnaini zai yi tafiya guda uku tafiya ta farko zai je a yammacin duniya tafiya ta biyu zai yi ta zuwa gabascin duniya tafiya ta uku kuma zai yi ta wajen ƙasar turkiya a inda zai je inda zai haɗu da ya juju da majuju to shi ne allah tabaraka wa ta'ala ya ce fattaba sababan sai zulkarnai ne bi hanya ilal maghrib yana so ya je yammacin duniya ya ga ina rana ka faruwa hatta idza balaga har lokacin da zulƙarnaini ya isa magaribar shams inda rana ke faduwa ai mawdi a gurubiha daidai wurin da take faduwa wajadaha yau sai zulƙarnaini ya ga rana ta gurub tana fadawa fi ainin hami'ati a wani irin ƙasa ko wata irin ƙorama mai baƙar ƙasa ma'ana wani tafki ne haɗa da ruwa da baƙar ƙasa to nan ne rana kan faɗa sai ta dure ai fi ainin a wani irin ruwa hami'atin mai baƙar ƙasa ai za ta hamatin wahiyar tilul aswad a wuri mai baƙar ƙasa wa gurugu hafil aini to a ce wai rana tana faɗawa tana faɗuwa a cikin wata ƙorama fi ra'ayi da aini kamar ga ganin ido sai a ga ranar nan ne da ta kai wurin sai ta soke ta ɓace wa illa idan ko ba haka ba bahiya ita rana a azamu min duniya ta nunka wannan duniyar da muke rayuwa a cikinta dubban miliyoya to don haka kamar wanda ke cikin teku inda ake tafiyar kwana da kwanaki idan rana za ta faɗi ai sai ga cikin ruwa take faɗawa saboda bai ga iyakar inda take faɗawa to shi ma zulkarnai ne da ya diba iya ganin shi sai zama wannan ƙoramar mai bakar ƙasa ita ce ƙarshen abin da yake iya hangowa sai ya ɗauka to da rana ta zo nan wurin sai ta soke cikin ƙasa shi kenan to shi ne shehu ya ce a'a ta tana ɓacewa fi ainin hami'atin a idon ruwa mai bakan ƙasa amma fi ra'ayin aini ga ganin ido wa illa amma in ba dan haka ba bahi a azamu min duniya ranan nan da muke gani ta nunnun kawar ga duniyar nunkin ba nunkin ba nunki wa wada da inda ha qauman zulkarnain ya isko wasu mutane a gefen wannan ƙorama mai bakan ƙasa amma su mutanen matsala kafiri kafurai ba su imani da Allah maguzawa ne ƙulla sai muka ce mu zulƙarnai ya zulƙarnai ya kai mai ƙaho guda biyu akwai hoton zulƙarnai da suke nunawa za ka gan shi da ƙaho kamar na rago guda biyu nan tukkuwa guda nan tukkuwa guda to sai suka ce wa'annan ƙahonin kamar na rago guda biyu su ne zulƙarnai mai ƙahoni guda biyu tun yana yawo da su ya tashi domin ba ku tarihin samun cikin zurkan ne to kaga ba mamaki tun yana jariri Allah na iya tsiran mai da wayannan kahone guda wasu malamai suka ce a'a tukkuwa ce ta gashi guda biyu wannan ya dunkule ta kamar karnu wannan kuma ta hagu ya dunkule ta wasu suka ce a'a zulkarnaini wanda yake ya canye bangon gabas ya canye bangon yamma da haka in an ce can karni ne nan karni ne to shi ne mai karnai ne duk ya haɗa abunan guda biyu da abin da ke tsakanin su sai muka ce mazur karnai ne duk ilhami ta hanyar ilhama imma an to azibar kauma ko da yake ma mutanen nan azaba da ke yammacin duniya bil qatli ka kashe su saboda maguzawa ne ba su da addini wa imma an tatta kida fihim husna ko kuma kai abin da yake na kyautatawa a cikinsu bil asiri ka ribance su su zama bayanka wayanda sun koma cikin rundunar da za ka yaki su. Ah, sarki Zulkarnaini sai ya ce amma man salama wanda ya yi zalunci bi shirki yana bauta ma wani Allah a ruwana ba saufa ko ko wanda ya yi zalunci bi shirki da shirka ba saufa nu'adhibu lalle Allah za mu yi mai azaba na katuluhu za mu kashe shi bayan mun kashe shi da takobi sun mu yurar za a mai da shi ila rabbihi a wajen Allah a lahira yu'adhibuhu Allah zai mashi azaban nukura azaba a musu wa amma man amana wanda ko ya ji tsoro ya yi imani da ni ya ba da gaskiya da Allah wa amina salihan ya yi aiki na kwarai ko wannan ban kashe shi falahu jazaa'ul husna shi kan wannan yana da sakamako mai kyau na gidan aljanna wa sanaqulu lahu da sannu zamu ce mashi zamu gaya mashi yusran magana mai dadi mai sauki min amrina daga lamarinmu shine samun gafara da shiga aljanna thumma tama sababan bayan sarki zulkarnaini ya gama da yammacin duniya ya musuluntar da su ya kashe na kashewa ya ribance na ribancewa ya iya dukiyar da yake son ƙiba sai ya juya ya tasamma gabas cikin duniya saboda himma hatta idza balaga matli'a shams har sai da ya kai inda rana ke kullowa ya gama da yammacin duniya ma sai ya tasamma gabas cikin duniya har ya je inda rana ke kullowa hatta idza balaga har sai da zulkarnaini ya kai matli'a shams inda rana ke fitowa wajadaha sai ya isko rana ta tulu tana fitowa tana haskawa ala kauye ga wasu mutane humus zanju su ne baƙar fata na asali an ce wai duk baƙar fata da kake gani a duniya to asalinsu daga gabascin duniya suke idan rana ta fito da wannan zahir na farko to sai tana kuna jikinsu tana kuna bayansu sai sun ke baki ɗari-ɗari su ake ce ma azzantu baka fata to wayannan baƙaƙe lam na ja'allahu sitran ba mu sanya masu wani labule ba min duni ha tsakaninsu da rana idan rana ta taso wa duniya su take haskawa kuma wurin nasu yana da matsala malaman tafsiri sun ce wuri ne wanda ko da kayan gini gini bai sa bai sawa ƙarar fitowar rana tana iya zubar da duk ginin da aure sannan da sun ji alamun ga rana nan ga rana nan za ta yi to sai su ruga da gudu su shige cikin ramuka kamar beraye kamar kusa da burguna sai su shige cikin ramu su koyi sai rana ta gama rubugin da take tayo sama ta wuce su bayan ta wuce su ta yi nisa sannan sai su fito idan suka fito duk abin da rana ta gasa to shi abincinsu su mutanen ba a gini a gare hanyar ko da an yi ginin ginin bai tsayawa saboda matsayi shamsu ne nan ne rana ke kullowa Allah bai shirya a yi gini wurin ya tsaya ba sai dai kai da an wurin in ka tiga tana hitowa kai maza ka shige rami in ta wuce ka lallabo ka hito da namun daji da shanu da raƙumman da a wurin zahinta in ba su shige rami ba duk za ka isko sun su zahin ranar ya toye su to su an halatta masu sai su ci ina kamar hukuncin musayi sai su ci in sun ci su samu ruwa su sha daga nan kuma gobe in sun ji motsin rana sai su ƙara shigewa cikin rami to wa'annan mutanen su cikin ramu suke rayuwa to da zulkarnaini ya zo matliƙun shamsi waje da ya isko rana yadda take hitowa shi bai shige ramin ba tsaye saboda kuwar da Allah ba shi ya kalli yadda ta hita da yadda take tallabowa da yadda take hawa sama tunda ai kaga da ya shige rami da ba a cewa waje da ha to su sun bace sun yi cikin ƙasa to shi sai ya tsaye shi bai bace ba waje da ha sai kura wata ido shi zulkarnaini sai ya kira nan min haitu ma hiya hiya ya ganta ta tsulu tana fitowa ne ala qaumi ga wasu mutane kuma zanju su ne bakan fata lam naj'al lahum sitra ba mu sa masu wata sutura ba min duniha da za ta kare su daga zafin ranan nan ba sutura ba daki ba gini in ba ramun muka ba kazalika al'amur wannan maganar da muke gaya ma haka take kama kunna wa qad ahatna Allah yake ce mun kewaye kubran cikar sani bima ladaihi da duk abunda sarki zulkarnaini ya tanada na dukiya da kayan yaji sun mattaba a sababan sarki zulkarnaini ya gama da yamma yau ya zo gabascin duniya ita ma ya gama da su sun mattaba sababan sai ya ci gaba da biyan hanya hatta idza balaga har sai da ya iso baina suddaini tsakanin manyan duwatsu guda biyu jabalani manyan duwatsu ne guda biyu in ji shehu bimun qat'i biladi turki suna na a ƙasar turkiya inda aka yi zarzala wata biyu da suka wuce to daidai nan wurin nan ne ya juji da majuji ai sattahuma zulkarnaini shi zulkarnaini shi ne ya yi bankon katanga tsakanin wannan duci da wannan duci manyan duwatsu ne guda biyu da aka ce hatta idza ba- hatta idza balaga baina suddaini to as-saddul awwal wannan katon dutse as-saddul thani wannan katon dutse na biyu to ma baina saddaini a wanda ke tsakanin dutse na farko da na biyu to nan ne yajuju da majuju ke biyowa suna shigowa cikin mutane suna banna to aikin da zulkarnaini zai yi gobe tsakanin wannan dutsen da wannan zai yi rami mai zurfi ya samu ƙaruwa da duwatsu ya yi dogon katanga sai ta liƙe wannan wurin da haka shekarun yajuju da majuju idan sun taso ba za su iya shigowa a wajen 'yan adam ba a gobe za mu yi bayanin wane ne yajuju wane ne majuju sannan wa asalin babansu da kakansu sannan menene alaƙar su da zulƙarnaini insha Allah anan ne muka zo ƙarshen karatunmu abinda muka faɗi daidai Allah ba mu lalace kuskuren da muka yi Allah ya gafarta muna Allah ba mu albarkar Qur'ani da wutar Ramadan Allah sanya mu daga cikin wayanda ake yantawa cikin sa Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da gama lafiya Allah tsare mana imanin mu Allah tsare mana ƙasar mu Allah ce ta wannan jiha ta mu a gaba Allah saukar da alkhairi ya saukar da albarka mai yawa a cikin ta marasa lafiyarmu na gida da na asibiti muna fata Allah ya ba su lafiya ko kuma da ke da lafiya Allah ya kara mana Allah ya gafarta muna ya gafarta mu iyayenmu da malamanmu da shekunnanmu Allah ya sa aljanna ita ce mu kuma mu da mu da su baki daya Fatiha ma asratul Fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين